عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوطعته فإنك فوق الخائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك بأن
لأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك وأن لاباري دعك يا مكة wanda ka jin na abin da yasa aka yi haka bi annan Allah saboda shi Allah nazzara alkitaba bil haqqi ya sassaukar da wannan alkur'ani bil haqqi wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal da gaskiya aka saukar da shi da gaskiya kuma ya sauka wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi sani waɗannan da suka yi jayayya a cikin littafi da bi shi ƙarin suna daga suna cikin saɓani ba idin manesanci bil kitabi wanda suka yi saɓani a cikin karban alkur'ani suka sa masa sunaye iri-iri ƙureshawa kenan wanda suka yi jayi a cikin alkur'ani a yahudawa da nasara kenan ko wanda suka yi sabani a cikin littafin allah a taura ɗin dai suna cikin sabani mai manisanci
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بآتهم إذا آهدوا والسابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون أليس البر wannan aya malamai sun ce in ka ɗauke da ita kadai za ka iya fassara alkur'ani gaba ɗaya da hukunce-hukuncen cikin alkur'ani ita kadai wannan aya ita kadai za ka ɗauke ta ka fassara alkur'ani da hukunce-hukunce da suke cikin alkur'ani duka shi wannan ayar akwai wani littafi ma da aka rubuta a min da sunansa ayar zulbir babban littafi ya zalbiru an kuwa zuwa zuwa kun kimar mashiri wal maghrib ya ku yahudu da nasara masu cewa ƙibla ta gaskiya ita ce mutum ya fuskanci gabar wannan nasara kenan yahudu ko suna ce ƙibla ta gaskiya mutum ya fuskanci yamma yahudu kenan wato kowannensu akwai yadda yake girmawa su yahudu kuma kunta bi janibil gharbi in qadina ila musa lamra sai suka dauki yamma shine kibla wanda take yardajiya a wurin su wani gurubi likita maryam idin ta bazin a wani gurubi likita maryam idin ta bazin مناليا مكانا شرقيا minaliya makanan sharqiyya to kuma na za su dauki gabar suka ce shine kibla na gaskiya to saboda haka Allah ya ce musu wai ba fuskantar kibla ba fuskantar gabar shine bin Allah ba ba fuskantar yamma shine bin Allah ba a'a bin Allah bari ku yi abin da ake kiransa bin Allah abubuwa ne masu yawa ga sunan a jere laysa birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib wai ba bin Allah bane ka fuskanci a gabar ko ka fuskanci yamma a walakin birru mana mana billahi abin da ake kiransa bin Allah mana mana billahi na farko wanda ya imani da Allah kenan wato tauhidi kenan da ilmomin tauhidi da ilimin ma'arifa walakin mana mana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah ya imani da ran lahira ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وده إيماني ده الله دران الله رأي إيماني ده ملائكم الله إيماني ده جدة تمام الله واليوم الآخر إيماني دران الله رانا ترشي والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة ده جدة تمام الله ده النبات كانوا wa atal mara kuma ya ba da dukiyarsa ala hubbi akan yana son dukiyar shi ma yana bukata amma ya ba da ita saboda Allah ala hubbi akan son dukiyar ko akan son yana yana son ya bayar din zai kurba ya so bayar bayar da danginsa na kuza domin idan mutum ya ba danginsa na kuza sadaka ya yi sadaka iri biyu kenan ga sada zumunta ga sadaka alahubbi zamil kurbe wal yatami da kuma rayu waɗanda iyayensu suka mutu suka bar suna ƙanana wal yatami wal masakina da kuma baiwa miskinai abin tausayi wanda ba su da abinci والمساكين وآتى المال له في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دباقو وندا بزري ينكي مسا وآتى المال له في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين دمي برا saboda haka duk mai cewa wai babu bara a musulunci bai taɓa karanta Qur'ani ba ko ba fassara masa ba wasa'ilina masu bara ko kuma lissa'il wal maharumi da mai bara da wanda ya kiyaye kansa baya zuwa bara din da kuma amma sa'ila falatan har Allah ya ce mai bara kakkai masa tsawa ما أكوي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدعو أذى كفدا مي برا مغنى مي دادي كسلمي شي يابي كباشي وانا أبو يتفي كزاجي شي أرأيت الذي يكذب بالدين ka san kuwa labarin wanda yake kare da ranar tashin kiyama in baka sani ba gaya maka fa zalika allazi yad'u yatima wannan shine mutumin da ke angiza maraya in yazo bara gidansa wala yahuddu wala ta'amul miskin shi ba zai bayar ba ba zai kudaitar da mai bayarwa kuma ya bayar ba kaman an ce Allah ai wannan baya kar irin su za a same shi har suna sallah ma musulmi ne da mai sallah miskini maraya zo gidan zabara ya an gaza su ya tura su ya fitar kuma wuri kun da mutane dare da rana mai sallah ko ya yi haka a mai sallah ma yana haka sai Allah ya ce to in dai mai sallah ya yi haka fa wailu lil musallina kalmar azaba ta tabbata ga mai wannan irin sallah wanda bata sa mata tausayin maraya da miskini ba أعاد المال له في ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب akwai hadisin mai bara ko ya zo maka akan doki ka bashi sadaka wanda ke da ko kafa sai take ciwo baka sani ka bashi sadaka ko da ya zo maka akan doki ne wasa'ili na fil riqab haka kuma ya ba da kuɗinsa akan fanso mutanen da aka kama aka ɗaure ko kamu na yaƙi ko kamu na zalunci ko kamu irin na yadda ake kama mutane a ce sai an biya kuɗi irin nan ya ba da kuɗin da don fanso wuyan wani wa kama salata tare da waɗannan sigomi duka ba zai ya tsaye da sallah ta yi kyau tukuna ake lissafin su wa atar zakata sai ya ba da zakka ake karɓar wa'ancan duka abubuwan tausayi وأقام الصلاة عن الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا kuma mutum ya zama yana daga cikin mutanen nan da suke cikin alkawari suke cika alkawari in sun riga sun ɗauka alkawari da tsakanin su da Allah alkawari da tsakanin su da bayin Allah duk suna cikawa wasabirina da masu haƙuri bil basai wannan ra'ayi a lokacin wahala wahala lokacin yaƙi lokacin wahala lokacin ciwo wahinar ba ta haka kuma lokacin yaƙi sabiri fil ba ta yi wadda ra'i wahinar ba ula'ika allazi na sadaku wanda suka haɗa waɗannan sibobi gaba ɗaya to su ne ake kiran su ulul birri wa taqwa ulul birri kenan wanda suka ce wannan abubuwa da aka lissafa to su yi gaskiya akan su ulul birri wa taqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Muslim alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila wa inna albirra yahdi ila ila wa inna wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasdiqu wa yatahaddithu hatta yaktaba illa sidqa وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويظهر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا annabi yace na ba ku rikon gaskiya duk abin da za ka yi kai gaskiya in ji annabi duk abin da za ka yi kai gaskiya gaskiya na ba ku rike ku jama'a musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna sirqa yadi ila bir wato in ka rike gaskiya gaskiya za ta shawo maka dukkan hanyoyin alheri dukkan hanyoyin alheri wanda muka lissafa nan da wanda ba mu lissafa ba in ka rike gaskiya gaskiya zai tattara maka zuzu zame maka hanyarka wa innal birra yadi ila aljanna sai hanyar ta kai ka har cikin aljanna wala zarru wala zarru rajul yasdiq wa yatarra sidda mutum bai gushe ba a cikin abin da ya sani yana yin gaskiya a cikin abin da yake kokonto kuma yana kirdadon gaskiya abu ne a kamanin to karka ce ya fi ɗari sai ka ce na tabbata ya fi saba'in ga ko dai bai kai ɗari ma dai ya fi saba'in to ka yi kirdadon gaskiya kenan wata har rasidda kana yin haka hatta yukta ba har mutum a rubuta shi inda Allah siddiqan wani na bawa na mai gaskiya in kana yin haka ka rike gaskiya wai ya kuma kazib annabi ya ce na raba ku da ƙarya kar ku yarda ku riga ƙarya ku rabu da ƙarya na hana ku yin ƙarya wannan wannan kazibu ya ni ilal fujur kamar yadda gaskiya za ta kai ka ka tattara maka dukkan hanyoyin alheri ka mai da su hanyar ka guda ɗaya ka bi ta to kai ko mai ƙarya ƙarya za ta ja ka tattara maka dukkan miyagun hanyoyi su zama hanyar ka in dai kai mai ƙarya ne wa iyyakum wal kadhib ولا يزال الرجل يكذب ويتهان الكذب حتى يكتب باذن الله كذابا mutum bai gushe ba yana faɗin gaskiya a cikin abin da ya sani abin da bai sani ba kuma yana kwatanta ina kwatancen gaskiya a cikin abin da yake kokwanto hatta yukta abin da ya sani ya yi ƙarya ciki abin da bai sani ba ya yi ƙarya ciki wala ya zalu rajul yakzibu wa jaharral kaziba hatta yuktaba inda Allah kazzaba har a rubuta shi wajen Allah wani makaryaci to idan kana rikon gaskiya har Allah ya rubuta shi a wajenka har ya rubuta ka a wajen da wani mai gaskiya mutum ko makiyinka ne in aka ce kai ne ka faɗi maganar sai ce a bakinsa ko kaji ko bakin wani wani ya da bakinsa a bakinsa na ji wannan magana eh to ko da yake ga yadda yake dai amma bai cika yin ƙarya ba ko makiyinka zai faɗi haka idan kuma ka rike ƙarya ta zama hanyarka kana kirdadon ko ina ko abu kai ƙarya a ciki inda Allah ya riga rubuta sunanka wani maƙaryaci to mutum ko masoyinka ne idan an kawo labarin ce kai ne ka faɗa ce to bai yiwa ne ya zama gaskiya ko kuma bai zuwa ne ya zama gaskiya ko kuma irin maganganun nan naka ne kaga har a wurin Allah ka zama makaryaci kenan jama'a mu rike gaskiya mu jefar da ƙarya jama'a mu rike gaskiya mu jefar da ƙarya kuma Allah yana kiran mu mu haɗa kai da masu gaskiya
ذلك هو المتقى ulaika waɗannan allazina sadaku sun yi gaskiya cikin su ulul birri ne ma guda jin Allah ulaika waɗannan hum sune almuttaquna wanda suka ji tsoron Allah da aka ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina to waɗannan su ne almuttaquna masu tsoron Allah
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تثبيب من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu bil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أبي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن يتدي بعد ذلك ولو عذاب أليم duk lokacin da aka ji wannan kira to duk musulmi ya saurara ya ji me zai biyo bayan wannan kira domin duk inda kake da kai ake yi ya yi wallazina amanu ya ku waɗanda kuka ce kun yi imani da Allah da manzon Allah da abin da annabi zo da shi duk kun yi imani da shi to ku saurara me za a yi za a ce muku ku yi za a ce ku bari inda aka ce ku yi nan to ku yi inda aka ce ku bari nan sai ku bari kiran nan ya zo a Qur'ani sau 89 ya ayyuhal ladina amanu saboda isan mu'minai a wurin Allah amma ya ayyuhal ladina kafaru guda ɗaya ne kawai a cikin Qur'ani gaba ɗaya saboda su ba kowai bane a wurin Allah a cikin suratul tarihi ne aka samu ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadilu yawm ya ayyuhan nasu kuma ya zo a cikin Qur'ani sau 20 amma ya ayyuhal ladina amanu sau 89 saboda Allah yana kula da waɗannan masu imani Allah ya samu ni gaskiya ce imanin mu ya yi wallazi na amanu ya ku mutane da suka yi imani da Allah da manzon Allah da abin da annabi ya zo da shi kutiba alaikum al-qisasu bil qatla yau an rubuta muku ramuwa a cikin kisan kai in an muku kisan kai an rubuta ramuwa domin a cikin musulunci ba a yin abin da Allah bai aiko annabi ya faɗa a yi ko a bari ba to duk abin da Allah ce a yi din nan kutiba an riga an rubuta ya zan wajibi kutiba alaikum alqisasu bil qatla an rubuta muku ramuwa a cikin kisan kai in an maka kisan kai karama amma ba kai za ka rama ba za ka nuna wa hukuma an maka kisan kai a kawo dalilai wanda ya kisan kai din nan yana da hankali wanda ya kisan kai din nan baligi ne kuwa wanda ya kisan kai din nan mutumin ya nufi kisa ko ko yana saran itace ne itace zakari ya kashe shi ko ko yana so ya harbi wata dam naman daji ne ya harbi mutumin ya aka yi an bincika an tabbata babu gan, babu duk yadda aka yi kisan ya zama ganganci ne ba mafita to shi kenan sai a nuna hukuma a baka zaɓi ko dai a rama maka ko ka rama da kanka a baka abin kashewan kai da kanka a gaban hukuma ka rama ko kuma hukumar ta rama maka kana kallo ko kuma ka ce ka yafe Allah ya ‘yantar da kai ya baka lada duk jikinka ‘yantar da shi daga barin wuta, ko kuma ka je kai kana so a biya ka diya, a biya ka abin da sauran waɗa ba su samu ba ke da sai mu muka samu. Yahudu iyakan abin da yake gare su in an maka kisan kai karama ba wata magana sai ramawa kawai. Nasara in an maka kisan kai sai dai a baka wani abu amma ba kashe mutum ba ya ga su ai a wurin su ai an kashe mutum biyu kenan wannan an kashe shi to in an ce ya rama shi ma ai ya kashe wani su a cikin addinin su ba ramuwa a cikin addinin nasara amma addinin mu an ba mu dama in muna so mu rama in muna so a biya mu ko ko in muna so mu yafe الهر بالهر والعبد بالعبد والانثى بالانثى lokacin da wannan aya ta sauka akwai waɗansu dangi iri biyu aka yi kisan kai a cikin ɗayan dangi ɗayan ne masu daraja ne a kan ɗayan ba su da daraja to sai suka ce su ba sai dai in an kashe musu mace su zurama da namiji ya an kashe musu bawa su rama da akan ɗa to shi an aka kawo hukuncin aka ce ba yadda ba ko mai girman dangi ko mai darajar dangi alhurru bil hurri idan ɗa ya kashe ɗa a kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe bawa a kashe shi amma ba a kashe ɗa kan bawa ba والأبد بالأول سي بالأنثى إما شتا كشي مي أكشي تا daidai ana kashe namiji in ya wuka mace wani irin kisan kai kamar yadda ba a kashe uba don ya kashe ɗansa amma ɗa in ya kashe ubansa ana kashe shi wani sai bilun sai الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وأن في تفسير سورة تفسير من ديك التوراة وكتبنا لهم بأن النفس بالنفس نفس بالنفس كان يا تاشي تند الحر بالحر والعبد بالعبد النفس بالنفس يا تاشي أنا آه والأنثى بالأنثى kamar duniya da homina ta yi shewun duk wanda aka yafe masa an kashe masa ɗan uwansa ya kai hukuma da ya kai hukuma sai aka ce kana so a biya ka diya ne ko kana so karama ya ce shi ya yafe amma yana so a biya shi diya to haka ne to ga ga wanda zai biya ka diya din kai kuma ka bi shi a hankali daga nan zuwa shekara uku ya ƙarasa maka dukiyar ran mutuminka wani ubiya da umina ce shehu fatti ba ubi ma'arufi ka biya hankali kar ka riga masa bakan magana kuma cikin shekara uku a biya fati ba mu maru a damu ilai bi isan yi kuma ya bayarwa ya bayar a cikin kyautawa kar ya riga yin bakakin maganganu a cikin shekara uku dai a biya fati ba mu maru a damu bi isan zalika yin haka cewa wanda ake biyansa ya biya hankali mai biya kuma shi ma ya biya a hankali tafiyu min rabbikum wa rahmatu sauki ne ya zo muku daga Allah ubangijinku ba tsananta muku yadda aka tsananta wa yahudu ko nasara ba sauki ne daga Allah min rabbikum daga ubangijinku mai renonku wanda ya halice ku wa rahmatu da jin kai daga gare shi umarni da dai ba da zalika amma duk mutumin da ya kuskura aka yi da shi yace shi ya yabe a ba shi diya sai ya yabe din aka ba shi diya bayan an ba shi diya sai mutane suka zuga shi mutum banzawa wa dabba me za ka da yan tumaki me za ka yan awaki a kashe maka wani ka ji waya baka yan tumaki ko yan awaki ko yan shanu za ga wawa aka zuga shi aka zuga shi sai je ya kashe mutumin to da ya kashe shi kan ba sauran ba sauran wani sauwaƙewa ba abin zai bayar a bashi a sake shi ba magana za a faɗa a sake shi sai ya kashe shi kurum wanda ya kashe bayan yafewa wani zai ba da zalika wanda duk yayi ta'adda ya kashe mutumin da yake ya yafe wani wazabu zalim azaba mai radadi ta tabbata gare shi duniya da lahira
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون ولكم في الجزاء آيات يا أولي الباب akace babu a wuri wanda yake da hasru wanda magana kaɗan ta tara magana mai yawa kamar wada kun filki zafi hayatun wato wada kun filki zafi hayatun har hadisi shi ke bin alƙur'ani wajen balaga da fasaha amma hadisi alƙur'ani ya ce wa kun bil kisasi hayatun hadisi kuma yana ce alƙatlu amfalil katli to in an dubi bagagen sai ga bagagen da suka fito a cikin hadisi sun fi yawa akan wanda suka fito a cikin alƙur'ani wa kun bil kisasi hayatun alƙatlu amfalil katli a cikin hadisin fassarar wannan ce kashewa shine maganin kashewa idan mutum ya zai ya kashe wani za a kashe shi to zai zai kame ba zai kashe mutumin ba kaga ya raya kansa ya raya wanda yake da niyyar kashewa saboda haka maganin kiza kiza maganin kiza kiza in ga ana kashewa ba ba tsatsauta to ba a kashewa ne idan mutum ya kiza an kashe shi to wani zai ji tsoron kashewa nan gaba farkun bilgi zafi hayatun a cikin ramuwan nan da aka wajabta muku akwai rayuwa za ka rayu kai mai neman kashe ɗan uwanka za ka raya shi ba za ka kashe shi ba kuma ka raya kanka ba za ka kashe shi kaba balle rama wanda kun bilgi zafi hayatun ya udar babu ya kuma abuta hankali la'allakum tattaquna watakila in kun bi wannan umarni na Allah za ku iya za ku kiyaye wa kanku mugun rayuwa na kashe-kashe tsakanin mutane da mutane duk abin da zai kawo jini zai fidda jini a musulunci Allah bai yadda guruf su yi ba bai yadda wani ya yi ba sai dai gwamnati inda zai fidda jini amma kamar bulala kamar wani tazir amma dai in zai fidda jini to kai ba yadda ka yi ba sai dai a yi maka gwamnati ta yi maka karama maka ba karama da kanka ba domin an bude wannan hanyar kisan ba za a daina ba idan an ce wani ne ya kashe mana wani to ai za mu kashe shi sai ka je ka je ka kashe wanda aka ce shi ya kashe walidin sai ta bayyana ba shi ne ya kashe walidin ba ko kuma a saboda gata ji ai ni ba wanda ya isa ya kashe mini wani ba gara a kashe gaba ɗaya ba kan a kashe wani mu to kaga wannan suna kashewa wannan suna rama wannan suna kashewa wannan suna ramawa kashewa ba zai tsagaita ba ba zai tsaya ba amma in gwamnati ce ta yi magana ta kare duk inda gana wannan irin abu to gwamnati ce ba ta yi gwamnati ce ba ta ba ta ramawa da tana ramawa da an zauna lafiya wa da kun bilki ta ya ya tun ya auri ba wannan ku ya ku ba ya ku ya ku ma buta hankali da Allah ku watakila in ku bi wannan umarni tattaku ne za ku kiyaye kanku kashe kashe
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وانا آية تنا لكتين فرق فرق آيوي نوصية daga bayanta ne aka saukar da ayatul mirasi ayar gado ayar raba gado ya yi wanda nuna amanu wadda kun filki sati ya duniya ure bularar mutum kutuba alaikum kutiba ne kuma za a tara adakum al-mautu ga wani wajibi da aka rubuta muku har yanzu idan hadara adakum al-mautu idan ɗayan ku ya ga alamomin mutuwa ta hadarto za ta ɗauke shi yayi wasiya kutiba ne ku za a tara adakum in daga khairan in ya mutu zai bar dukiya to yayi wasiya in daga khairan al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabin ya faɗi abin da za a ba iyayensa ubansa da uwarsa da danginsa da ya bari na kuza ya faɗi abin da za a ba kowa wasiya bil ma'ruf amma a yi shi a cikin a cikin ma'ruf wato a cikin daidai da daidai kara kara ba wani da yawa a ba wani kaɗan alhali wanda ya cancanci a bashi da yawa ne a bashi kaɗan a kudubarai ko za a tsaya da gwamnati inda da khairar alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haƙƙan wannan wajibi ne amma alal muttaqina akan masu tsoron Allah duk inda aka ce haƙƙan alal muttaqina ko haƙƙan alal musinina to wa wajibi bane akan kowane musulmi a'a sai zaɓaɓɓun musulmi masu tsoron Allah masu kyauta su ne yawa jakan domin alkur'ani yakan yi haka wani abu ya zama wajibi akan waɗansu wani abu ya zama wajibi akan waɗansu ba wani abu ya zama halal akan waɗansu wani abu ya zama haramu ya zama haramu kamar yadda yake cewa azani la yakiu illa zaniyatan aw mushrikatan mazinaci ba zai auri kowa ba illa zaniyatan sai mazinaci a yar uwarsa aw mushrikatan ko arniya wa zaniyatu la yankiwa illa zaniyatan mace mai zina kuma ba wanda zai aure da cikin musulmi sai dai mazinaci dan uwanta aw mushrikun ko arni wa hurrima zalika ala mu'minin an haramta wa mu'min an haramta mu'mini ya aure mu'mini da baya zina ya aure mazinaci ya an haramta mata mu'minar da bata zina ta aure mazinaci an haramta mata wa hurrima zalika amma ala mu'minina ba alal musulmi ne ba musulmi zalla yana iya auren karuwa musulma zalla tana iya auren kowane mutum amma muminai ba yadda su auri muminai wanda ba sa zini kenan su ne muminai domin imani yana hana yin zina azzani la hurma zalika alal mu'minina an haramta wannan ga muminai kaga musulmi kenan suna iya auren karuwai amma mumini ba zai auri karo ba sai dai tubanta ya bayyana aha hakan alal muttaqin فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن بدله بعد ما سمعه وإنما إذنه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم amma tun da aka saukar da ayar gado annabi ya ce ai an raba an raba gado an baiwa kowa rabansa saboda haka fada wasiyyatu liwarithin duk wanda yake da gado to ba za a yi masa wasiya ba ba za a wasiya an ba shi kaza ba ai Allah riga ya ba shi tun baka mutu ba fada wasiyyatu liwarithin ba za a yi wa mai gado wasiya ba a an ba mai gado wani kaza wani kaza wani kaza amma mai gado ne ai Allah ya riga yanka masa rabansa wala wasiyata li warisi a
ومن بدله wani baddala duk wanda ya canja wannan wasiya ba da ma samiyahu bayan ya ji wasiyar daidai sai ya canja fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu iyakan laifin ya tabbata akan wanda suka canja wasiya canja wasiya ba shi da kyau amma in an yi zalunci a cikin wasiyar to tun bai karasa mutuwa ba sai ka faɗakar da shi sai ranka da ne wannan da kace wani a bashi kaza wani ba wataƙila baka tuna ba wani nan miskini ne kuma yana da iyalai shi ne ya kamata a bashi mai dama kuma gashi duk zumuntar ku iri ɗaya uban ku ɗaya dukan ku gaba ɗaya shi wannan miskini ne yana da iyalai wannan kuma mun yana da abin duniya ya kamata shi miskinin a bashi mai dama wanda yake da abin hannunsa kuma a bashi yadda aka bashi duka kana iya gyaran wannan ko kuma a'a saboda wata soyayya kawai ya ce ya abaiwa wani abu kaza ba abin da ya haɗa shi da wani sai wata abokantaka banza ta zamartaka ko ta ko ta kawalanci a bashi wani abu mai yawa sai ka canja ka ce ka yi haƙuri wannan bai yi daidai ba a cikin musulunci in za ka bayar ka ba danginka na kusa kamun ka ba dangin wani wani nan da ka ce ba shi kaza na ka ba zumunta tsakanin ga ko wani naka mai zumunta ina da fama fama da iyalai ina da matsuwa ya kamata a canja kana iya gyara kamun ya mutu amma in ya mutu ba a canja ba kar ka canja bayan ya mutu sai dai in mummuna ne a fili to nan koda ya mutu din kana iya yin shawara da mutane sai a canja wasiyar ta koma daidai da yadda musulunci ya faɗa man baddalahu ba da ma zama yahu ba inna ma ismu iyaka zunubin sa ya tabbata a lallabi ne baddiluna akan wanda suka canja wasiyar inna Allah sami Allah sami'un mai jin abin da kowa yake faɗa ne alimun masani abin da kowa ya kunsa ne فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف فمن خاف
min min motsin janaban domin kafa janaban duk wanda ya ji tsoron wata karkata min motsin daga yin wasiyar mai wasiyar ya karkata wasiyar ya yi ta ba daidai ba akwai wani mutum wanda ya ba ya ce a bashi abu kaza ko a bashi gida ko a bashi dabba kaza ko a bashi kuɗi kaza alhali ba wani abun kirki da yake tsakaninsu illa dama kawalinsa ne ga danginsa kuma masu bukata suna nan ba shi a basu ba to wannan karkata ne sai ka faɗakar da shi a canja wannan bai daidai ba Allah ba zai yarda ba danginka na kusa shi ya kamata ka fara da su kamun ka bai waɗansu abokai kuma kawa duk wanda ya tsoron janaban karkata min musin daga mai yin wasiya au isman ko kuma ji tsoron abin akwai zunubi a ciki kamar yadda na ce wannan kawalinsa ne amma ya ce a bashi gida kaza a bashi kuɗi kaza ba abin da ya haɗa su kawalancin kaga abin zunubi ne ya haɗa su fala isma alai ya canja ya sa shi ya canja fala isma alai babu laifi gare shi ko da bayan ya musu din ma aka canja babu laifi gare shi inda abin ya faɗi ya bayyana kuru-kuru akwai zunubi akwai zalunci ومن قال المؤمن جنبا منه فلا إثم عليه إن الله سميع الله غفور رحيم eh na'am Allah mai gafara ne ya yi gafara wa wanda ya canja wasiyar ya ji tausayinsa ya yi gafara wa wanda aka canja masa wasiyarsa ya ji tausayinsa
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ayyuhal ladina amanu Allah yana kiran mu gaba daya duniya tun daga farkon musulmi har zuwa ƙarshe kutuba alaikum siyamu Allah ya wajabta muku azumi kama kutuba alal ladina min qablikum kamar yadda ya wajabta wa al'umma wanda suka riga ku la'allakum tattaquna in kun bi wannan umurni wataƙila za ku kiyaye wa kanku fadawa azabar wuta azumi ya wajaba lokacin da ake zaman makka babu azumi ba zakka sai dai sadaka sadaka ta dawwa sai dai kuma kyauta ta taimako azumin kuma sai waɗansu kaɗan kaɗan daga ciki kamar su ashura a zaman makka kan waɗansu azumomi da ake yi amma farilla sai da aka koma madina shekara ta biyu aka saukar da wannan aya a cikin watan sha'abana aka tashi da aikinta a cikin watan ramadana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane suna azumin ashura ya tambaye su don me kuke wannan azumi sai yahuda suka ce muna yi ne don taimakon annabi musa ranar da aka halakar da fir'auna aka tsiratar da bani isra'ila to muna wannan azumin ne don tuna wannan rana mu taimaki annabi Musa annabi ce mu mu kusa annabi Musa sai aka dauki wannan azumin Ashura ana yi ana yi kamu a kowa Madina da a kowa Madina shekara ta biyu sai aka wajabta azumin watan Ramadana sai yi kiran taro in jama'a yau kowane azumi ake yi ba farilla ba ne sai azumin wannan watan Ramadana shine wajibi yau akan musulmi gaba ɗaya wanda yake wani azumi yayi zai yi shi akan tadawa amma ba kan dole ba ga azumin da ya zama dole da azumi da zakka duka a shekara ta biyu ta koma madina aka wajabta su akan musulmi kutuba alaikum siyam Allah ya riga ya wajabta muku azumin watan ramadana siyam azumi kawai a rufe aka ce kama kutuba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan al'ummatai da suka riga ku kaga annabi Musa an ce azumin kwana talatin da azumin kwana talatin da kurkure bakinsa aka ce ya ƙara kwana goma ya zama azumin kwana arba'in da zarar kuma an wajabta musu azumin watan ramadana suna yin watan ramadana sai ya dace da zafin rana sai suka yi shawara da malamansu ya kamata a ɗage wannan azumi a wannan lokaci a mai da shi lokacin sanyi da aka mai da shi lokacin sanyi aka ce ya kamata a ƙara kwana goma ya zama kwana arba'in to haka dai da yake suna canji canji a cikin addinin su amma da duk an wajabta an wajabta mana watan azumi mu azumin kamar yadda aka wajabta wa mutan farko to su mutanen farkon iri iri ne ko waɗanne azumin su ba irin namu ba ne amma sunansa azumi lissafinsa da namu ba zai zama daidai ba kamanninsa da namu ba zai zama daidai ba watakila zai yiwu waɗansu sha ruwa kaɗan waɗansu su azumin da daddare amma dai sunansa azumi kama ku ci ba azumin ƙauli kula da kun tattabu.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أياما معدودة الأولاد فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه بنصف مساكين فمن تلوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to da aka ce kutiba alaikum wasiyamu din nan sai rayuka suka yi tsammanin ko azumin ma za a riga yin sa kullum ne kamar sallah aka ji tsoro Allah ji kar ku ji tsoro ayyaman madudatin yan kwanaki ne fa yan kaɗan sai aka fassara kwanakin da watan ramadana da zai zo nan gaba yan kwanaki ne fa yan kaɗan ba wai kullum za a riga yin azumin kamar yadda ake sallah kullum ba ayyaman kwanaki ne madudatin idayayyu faman kana minku maridan duk wanda azumi ya same shi yana marar lafiya aw ala safarin ko ya same shi na kan tafiya a ya madudan faman kana minku maridan aw ala safarin fa iddatun sai ya kidayi ya shaye kidaya min ayyamin far sai ya biya bayan azumi a cikin wadansu kwanakin da ba kwanakin azumi ba ya biya azumi in dai yana cikin tafiya azumi ya zo ko yana cikin rashin lafiya azumi ya zo ya sha ya biya fa idda tun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fi yatsa'i masakin wa ala alladhina yutiquna wa haka kuma wanda suke iyawa da kyar da kyar fi yatsa'i masakin to sai a ba su zabi wannan a farkon musulunci kenan sai a ba su zabi ko ka ciyar da miskini ko ka yi azumi in dai za ka iya yi amma da kyar da kyar a lokacin farkon azumin idan mutum rana ta faɗi bai samu ruwa ya sha ba to sai bacci ya ɗauke shi to shi kenan ba zai sha ba kenan ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba haka zai zarje ya kwana gobe ma ya ini sai daga ƙarshe ga abin ya taɓa manya sai na umaru to sai aka samu sauki a idan mutum rana ta faɗi bai sha ruwa ba bacci ya ɗauke shi shikenan idan rana ta faɗi mutum ya sha ruwa sai ya yi bacci to in ya farka ba zai ci abinci ba to sai sai na umaru da waɗansu daga cikin sahabbai sai abin ya same su suka je wajen iyalansu sai ya yi mata magana sai ta ce ni fa na yi bacci ya ba haka bane bacci bacci ai na yi bacci ai baki bacci ba to shi kenan da abin ya faru irin haka sai sai na wuri ya kuka ya yi kuka annabi ya ce menene ya faru ya gaya masa to sai aka saukar da wannan aya aka ce to yanzu kam daren azumi an sallama muku kwana da matan ku za ku kwana da matan ku za ku ci abinci ku sha ruwa har har ƙarshen dare wato alfajir aka zo wake
وعلى الذين يطيقون فيه وعلى الذين يطيقون فيه طعام مساكين wanda suke iyawa da kyar suna da dama su yi fansa ku ciyar da miskinai ka ciyar da miskini ko mudu ko rabin mudu ko ɗaya da kashi ɗaya daga cikin kashi hudun mudu domin ta ɗauwa khairan wanda ya sha ya zo ya sha ya zo biyan ya ƙara akan mudun da aka faɗa ya kyauta ko khairun lahu ya haka in ya yi masa alheri wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamuna amma in za ka iya azumin da kyar ɗin amma za ka iya to kai azumin ya fi haka kuma in za ka yi tafiya ɗin in za ka iya kaiwa kana tafiya kana azumi za ka iya to kai azumin ya fi to daga baya sai aka, aka soke magana in kana iyawa kana iya sha ka biya abinci sai aka soke wannan sai dai wanda baya iyawa kamar mace wanda take da shayarwa ko tana da ciki wannan tana da dama ta sha تبيا والذين يطيقون في الدم من روى خير هو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون اما دا كن يعزم دي يابي مكو ان كن سني شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون ayyawan madudatin kwanaki yan kaɗan su ne aka fassara a nan aka ce kwanaki yan kaɗan ɗin a shekara ne ake azumin kwanaki yan kaɗan kwanaki yan kaɗan su ne shahar ramadana azumin watan ramadana watan ramadana ne za ku yi azumin sa shine kwana kaɗan ɗin allazi unzila bihi alquran watan ramadana nan dai wanda ba za ku mance da shi ba a ciki aka saukar da alqur'ani wato wajabta mana azumin ma don ya zama mana godiya na samun alkur'ani yin azumin zamanansa wajibi a kanmu don saboda mu gode wa Allah da ya saukar da alkur'ani cikin azumi jibrilu ne ya saukar da alkur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ruhu lamin ala qalbika litakuna min al-munzirin jibrilu mala'ika ne baya cin abinci baya shan ruwa baya aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko yana da jiki irin namu wani lokaci yana cin abinci yana shan ruwa yana yin aure to da rana mu yi kama da wanda ya kawo mana littafin daga Allah shine jibrilu mu yi kama da shi wajen cin abinci ba za mu ci abinci ba za mu sha ruwa ba ba za mu yi aure a da rana ba amma an ɗauke mana wani abu saboda tausayinmu ibrilu baya zuwa bayan gida baya zuwa kama ruwa amma ba ce fitsari yana karya azumi ko gashi yana karya azumi don ba za mu iya hanawa ba la yukallihu Allahu nafsan illa wus'aha nan ba dora mana ba da rana mu yi kama da jibrilun da ya kawo alqur'ani da dare mu yi kama da annabin da ya fassara alqur'ani har watan ya ƙare shi ne ma'anan godiyar samun alƙur'ani cikin watan shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu alqur'ani nan da ka sani hudan linnas wanda yazo shiryar da jama'a mutane gaba daya alqur'ani shiryar da mutane ne gaba daya hudan lil muttaqin da farko aka ce hudan lil muttaqin yanzu kuma ji hudan linnas gaba daya mun shiryar da mutane ne gaba daya sai dai wanda ya shirya ruwa yana nan yana maganin kishiwa sai dai wanda bai sha ba a hudan linnazi wa bayyinatin min al-hudi wal furqan da kuma hujjoji na addini da kuma bayanai na rabe tsakanin ƙarya da gaskiya da halal da haram a cikin alqur'ani wa man shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda watan ya same shi yana zaman gari ba wurin tafiya ba falyasum dan ya azumci watan ومن كان مريضا wanda kuma ya yi rashin lafiya aw ala zabarin koko yana kan tafiya fa ida tumina ya min far ya sha ya kidaya ya biya bayan sallah idan shekara ta kare bai biya ba kuma da lafiyarsa to in azumin ya shekara in ya biya sai ya kara da mudu kowane azumi sai ya ba da mudu kowane azumi sai ya ba da mudu amma tun daga watan shawwal har watan shawwal lokacin biya ne man shaida min kuma shara fal yasum wa man kana maridan aw ala safarin wa iddatu min ayamin ukhra wa iddatu min ayamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra kullum Allah yana nema muku sauki ne yana neman hanyar sauki da ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya neman ya tsananta muku a cikin addini wani tukmilul iddata tun daga ranar ganin watan za ku yi ta azumi har ku lissafa watan ya ƙare ko kwana talatin ɗin ko talatin ɗaya babu wani tukmilul iddata ku cika lissafin watan wani tukabbirun la'in watan ya ƙare ku fita bayan gari ku yi kabbarori ku gode wa Allah shine sallan idi kuma tun daga ganin wata ma za a rika ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har gobe da zabe wajen idi kuma rika zuwa na Allahu akbar Allahu akbar ku Allah kabbarori ku gode masa alama hadaikum akan yadda ya shiryar da ku ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba mu islam ya ba mu alqur'ani mu gode wa Allah Allah mu gode maka Allah mu gode maka wal tukabbirullah ku yi wa Allah kabbarori alama hadaikum da ya shiryar da ku wa la'allakum tashkurun wata kila in kun yi haka kun gode wa Allah kenan akan nimominsa
akramakallahu sai masu karban tarikan tijaniya to mai karban tarikan tijaniya Allah yana son ayi tijaniya shi ne ji wasu Allah kasiran la'allakum tuflihu wa zkuru ma rabbika bukratan wa afilan inna Allah yuhibbu tawabina amma ba ce dukkan musulmi ne tijaniya dole ba a yace sai wanda yake so inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila sai wanda yake so in an zo wajen mu sai mu faɗi sharadi mu ba masu bayarwa idan ka karɓa za ka karɓa saboda Allah ne ka riƙe saboda Allah har ka tsufa har iyakan zamanka na duniya kana riƙe da tsika tijjaniya ba za ka bar ta ba saboda Allah ce wali yuhu nuzuran wali yuhu nuzuran su cika ba ka ce ku su cika ba ka can su ba za ka haɗa ta da wata ɗariƙa ba kuma ita kaɗai za ka riƙe cikin ɗariƙun waliyai ɗari uku da goma sha uku ba za ka je ziyaran wasu waliyai ba sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya wannan sharadin yakan damu waɗansu mutanen da ba sa yin tunani wai ai in an ce mutum kare ziyarci waɗansu waliyai ai an raba zumuntar tsakanin musulmi da musulmi kenan ai zumuntar tsakanin musulmi da musulmi tana da iyaka yanzu kai ka yarda matarka bayan karfe goma ta je ta ziyarci wani musulmi ta je wani musulmi ta ziyarce shi wanda baya da mace ko ma yana da mace ka yarda ta je ta ziyarce shi ko kuma a'a ka yi tafiya matarka ɗaya ce sai ka dawo karfe goma ta kulle daki bata nan kai ta zama kai ta zama sai can goma da rabi ko sha daya sai ta dawo ta zama kai ma Allah ya dawo min da kai mun gode dakata ina ka je wallahi wani malami ne mai wa'azi yau mun sha wa'azi yau mun sha wa'azi kuma aka ce baya alwala sai da ruwan zafi sai na tsaya na ɗumama masa ruwa kai barka da zuwa ka ji dadi kai ka yarda ni dai ban yarda ba ko to kai baka yarda ba ni ban yarda ba shehu tijani sai yarda ai almajiranka iyalanka ne inda kaje su shiga su shiga inda kaje ka su shiga ba za su shiga ba na shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba a ziyarar wasu waliyai sai suke cikin tijani amma dukkan wani Allah muna so zo na girma su za ku da ta sallah rika ta cikin jama'in jama'a sun samu za a girma iyaye musu biyayya za a yi jam'in waziba da jam'in zikirin juma'a yan samu yan uwa kuma ba shan taba duk wanda ya karɓi wannan sharadi na ba shi ɗari ga shehu tijjani lazimi da waziba da zikirin juma'a ya tambayi mukaddamai su gaya masa yadda ake yi suna da alhamdulillah Allah ba ta haihuwa mai albarka. Allah ba ta yaya masu albarka. Kwana. Allah ji gamu, Allah ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu, da malamu da malam malamu, Allah sa ka shi wani mu da alheri, Allah ba mu alherin duniya da lahira, Allah ke mu sharrin duniya da lahira, masu neman addu'ar mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su, ko sun ke neman Allah ya ba su Allah sa ya amfane su. البركة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين